cikin rakawo'i guda biyu ina fata an gane misali ya fara karatun wal fajr yana karanta wal fajr wa layalin ashr wash shaf'i wal watr misali yana karantawa sai a zo wata gaba misali inda aka zo fa amma wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqul rabbi ahanan sai ruku'i ina fata an gane bayan ya taso kuma a raka ta biyu sai ya fara kalla bal tukrimu bal la tukrimuna al-yatim ina fata an gane haka haka har zuwa ƙarshen sura din na'am na'am bayan yayi fatiha mana ai dama muna muna magana bayan yayi fatiha ne an gane ko shi yasa malam ya ci gaba da cewa ya ci gaba da wannan bayani din wa yaqulu okay mun tsallake wani wuri ko a'a mun tsallake wani kwaya daya wa yaqulu kuma yana cewa a'qu kulla suratin hazzaha ku baiwa kowace sura kasanta min ar-ruku'i was-sujudi na ruku'i da kuma sujuda ina fata an gane ya kasance yana faɗin wannan kenan yayin da ka karanta kowace sura ya zamto ka ba ta ruku'inta ka ba ta sujjaranta ma'ana kowace raka'a ya zamto ka karanta mata cikakken sura ina fata an gane abin da ake nufi kenan a cikin wannan shi ne ce wa fi lafzin a wani lafazin da kulli suratin raka'a kowace sura kwaya daya tana da nata raka'a din ina fata an gane kenan da zaka fara yin sallah an fara yin sallah liman ya karanta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد sai ruku'i ya ce Allahu akbar ina fata an gane kenan kun ga sura ce kwaya daya ya ba ta raka guda nawa guda daya shine ce wa kana taratan yuqsimuha fi rak'ataini amma wani lokaci kuma yana raba sura a cikin rakawai guda biyu shine wanda na kawo misalin suratul fajri misali ya kai wannan gaban nawa amma idza mubtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqul rabbi ahana in ya yi ruku'i a nan ya sujada ya gama wannan rakar in ya taso ya karatun fatiha ya gama sai ya ci gaba da kalla balla tukrimun al-yatim an gane ko wala tahabbuna ala ta'amil miskin har zuwa karshen sura din wa taratan yu'iduha kullaha fi ar-rak'ati ath-thaniya wani lokaci ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maimaita wannan suran a raka'a ta biyu an gane yana maimaita wannan ɗari da ɗaya ko? shafi ya ɗari da ɗaya an gane ko? malam zai mana bayani wani irin tsawon lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗauka yayin da ya ruku'i wani irin daɗewa yake yi duk da cewa a hadisan baya mun yi bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da yake sallar dare yakan tsaya tsawon lokacin da gwargwadon za ka karanta sosul baƙara a cikin rukuni yana yin zikiri yana cewa da rabbi alhamdu dukkanin waɗannan za mu zo mu ji insha Allah ta'ala a cikin wannan babin da ke gaba mala yace wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ar-ruku'i wa sujudahu وجلسته, وجلسته بين السجدتين قريبا من السواء النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشينا تنياوا فكان الركوع انسا دسيوا انسا بايا الركوع دسجدا انسا دزمن ستكان سجدا قدابيو قريبا من السواء دكا ننسو سنا كركسر الجنة أنقاني mu ɗauka cewa mutum yana karatun fatiha ya gama sura yayin da ya zo yi ruku'i misali mu ɗauka a tsayuwar shi da ya yi ta sallar gaba ɗaya ya tsaya tsawon minti goma yana yin sallah a karatun fatiha da ya yi zuwa karatun sura mu ɗauka ya ɗauki minti goma to annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo yin ruku'i shi kuma zai samu kamar minti takwas a cikin ruku'i ina fata an gane idan ya ɗago daga ruku'i kuma zai sami kamar minti shida yana tsaye bayan ya ɗago daga ruku'i bayan kuma idan ya tafi sujada zai samu kaman minti biyar a sujuda idan ya taso tsakanin sujadu guda biyu zai ɗauki kamar minti hudu ko minti uku tsakanin sujadu nan guda biyu kafin ya koma ɗaya sujadu ta ƙarshe shine qariban min as-sawa'i suna kurkusa da juna ba ɗaya bane tsayuwan ba wai gwargwadon tsayuwan da kai a ruku'i gwargwadon tsayuwan da kai bayan ka taso daga ruku'i da wanda kai a lokacin tsayuwan ka karatun sura da fatiha ko fatiha da sura duka ɗaya bane ina fata an gane ya ce qariban min as-sawa'i sun yi kurkusa da juna haka nan kamar yadda yake cikin shama'il muhammadiyya hadisin da ya kawo akan babin da ke bayani dangane da ibadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bayanin cewa ruku'insa da sujudansa da tsayuwansa dukkanin su suna kurkusa da juna ne an gane ko na na Aisha ce wannan bayani kenan da zai sami minti kaman goma sha uku a karatun sallarsa ko minti goma sha biyar a karatun sallarsa idan ya zo ruku'i in ya ruku'i zai sami kan minti goma sha uku kun ga bambanci minti nawa biyu idan ya taso kuma misali sai ya minti goma sha ɗaya idan zai koma zai tafi sujuda in ya sujuda sai ya samu kamar minti goma a sujada idan ya ɗago daga sujada wannan zaman da yake tsakanin sujadu guda biyu sai ya samu kamar minti takwas haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gudanar sallarsa ba irin sallar da aka samu aka saba yi bane sallolin musi'i salatu ai mun kam yau musiu salatuhu ai ba a magana ko tunda kaga Khallad ibn Rafi'a shine kusan dalilin da yasa aka sami wasu gabobi na yin sallah waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani tunda ya ga wani mutum yana sallah a hadisin da muka karanta baya mutumin da baya daidaita bayan shi a cikin ruku'i manzon Allah yake cewa law ma ta hadha da wannan mutumin ya mutu ala halihi hali akan wannan halin da bai mutu akan addinin annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama ruku'i ne baya cikawa a sallah yace amma da wannan ya mutu a irin yadda yake sallah na tashi da ya mutu akan wani addini da ba annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ashe wajibi ne yayin da ka zo ruku'i sai ka cika ruku'inka wanda ranar mun gwada shi aikace mun nuna yadda ake ruku'i yaya ne ta wace hanya za ka iya samun cikakken rukuyi a sallarka dukkanin waɗannan bayani ya gabata a kansu a baya ina fata an gane malam yace annahyu an qira'ati alqur'ani fi ruku'i hani gabarin karanta alqur'ani yayin ruku'i wa kana yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujudi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hana karanta alqur'ani a yayin da mutum yake ruku'i da yayin da yake yin sujuda wa kana yaqulu ya kasance yana cewa ala wa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku'u fa'azzamu fihi ar-rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujudu fajtahidu fi ad-du'a faqamna an yustajaba lakum annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara wa inni nuhitu an aqra alqur'ana fi ruku' lalle ni an hane ni da in karanta alqur'ani yayin da nake cikin yin ruku'i aw sajidan ko yayin da nake yin sujuda fa amma ruku'u amma yayin da kuka zo yin ruku'i fa azzamu fihi ar-rabb azza wa jalla sai ku girmama ubangiji mabuwayi kuma mai daraja wa amma sujudu amma sujjada fajtahidu fi du'a'i ku ba da kokari wajen yin addu'a fa qamna an yustajaba lakum shi ya fi dacewa a an samu ku addu'a a cikin yanda wannan yanayi na kuna na sujuda alaikum salam gaba ɗaya ba a yin ƙwararri karanta ba ka dube ne da karanta ɗin cewa kai rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ba qur'ani karanta ba addu'a kai dan baka ce rabbana atina fid dunya qur'ani rida shi ake abin yi bayani a baya ko babu laifi ayoyin da suka zo a cikin alqur'ani suke tauce da addu'o'i a cikin su ko sako na addu'o'i mutum ya karanta a cikin sallah babu laifi jama'a an gane kuwa dan sunan su addu'a kuma karantar da mu ake addu'a kila ma da waɗannan ayoyin ba su zo ba a cikin qur'ani yana da wahala da yawan mu iya addu'o'i dan wani tun rabbana la tuzigh qulubana da ya iya tun yana yaro to ita sai ya hasa ya kufa wani ma kila har mutuwa jama'a an gane kuwa saboda yau mun mun sun yawa kanmu kasala ba ma son karatu babban abin da ke damu matsalar mu shine karatu yanzu yadda muke karatun nan ya kamata a ce an samu canji wanda ya fi haka yawa amma da yau mun yi karatun ma wasu ɗauka suke su karatun nan ba da su ake yi ba eh su dai kawai dai aji amma mu kam ai mun wuce nan ko Allah shi kyauta ke kenan dai babu laifi mutum ya karanta wata aya da ke ɗauke da wani sako na addu'a a cikin a cikin sujada kenan an gane ko inda yake cewa fa amma ruku'u fa azzamu fihi ar-rabb a yayin da kuke yin ruku'i sai ku girmama Allah kenan ku ce me an ce fa azzamu subhana rabbiyal azim ba mu karanta a baya ba وتي سبحان ربي العظيم قو سبحان ربي العظيم وبحمده كو كو اللهم لك ركعت وبك آمنت وبك أسلمت كذا كذا كذا هزوا كشي نفت عن قال وأما السجود أما يتي أيايين لكتين سجدا فاجتهدوا في الدعاء كو يقو قري كو بعد هما وزين الدعاء فقمنا أن يستجاب لكم شيء داتي و يفي ديدي أنسى مكوانا الدعاء نوم ashe ko shakka babu ya kamata mu mai da hankali akan wannan mu rika yawaita yin addu'a din a cikin sujada sai dai kuma wata matsala guda ɗaya shin mutum ya iya roƙa da Hausa a cikin sujuda an ce a yi ƙoƙari wajen addu'a sai baka iya addu'a da larabci ba ka iya yi da Hausa na'am a iya yi ba za a yi ba ko? na'am ina zuwa ai mun samu rabobi guda biyu ko na'am mene dalili eh na'am wannan ita ce hujja na'am na'am me yasa na'am siwa siwa kenan a ciya halatta na'am na'am kaifa
maganar ai ta zama duk kwaya ɗaya ke tunda shi ma ya ja shi ma ya ya ja ga waccan maganar da cewa a iya yi amma sharadin in yana kan hanyar neman ilimi idan baya kan hanyar neman ilimi kaga ba zai iya yi ba kenan kenan yayin da na zo yin sallah ya halatta ce Allah ya girma da sunan Allah ya rahama mai jin kai godiya ta tafi daga Allah ubangijin halittu ko mai rana mai jin kai mamallaki ranar sakamako in ce Allahu akbar mu saka ce Allah shi ne mafi girma ce Allah ya ji wanda ya gode masa Allah dukkanin godiya ta bata gare ka Allah shi ne mafi girma ya halatta mutum ya haka kenan a sallah to me yasa sunan abubuwan da ake faɗa ce dai al-aqwal sunan ruku'i kauli sunan ko in ce baka sunan kabbara menene kauli ne a cikin sallah addu'a ma me kake kauli ce saboda haka ne bai halatta ba wasu malaman ma suna ganin cewa duk wanda ya addu'a a cikin sujjada da hausa da shi ba me dalilin su suka ce manzo Allah kai karanta ko ba ba taba samu wani sahabi ya ce bari da yaran shi ba manzo Allah ya jaza ya ya masa ijaza ya ba su izini yayi haka yawa in baka iya ba wa ya tilasta maka sai kai a cikin ruku a cikin sujada ko ko an ce dole a Salman al-Farisi wane ne shi facial language yake yi shi ba yarabe ne? bilal ba larabe ne? a'a bauta ta kai shi can sannan suhaibun rumi ɗan ina ne abdullahi bin sallam menene shi bai hude ne yaren ibraniyanci yake yi ko ba taɓa samu wani ya ce bari ya da hausa ba ko ya yi da yaren sama misali akwai maganganu masu tsauri da malamai suke akan wannan gaskiya dai an kai ruwa rana wasu ce ya halatta in mutum yana hanyar koya duk dai abin da ka tattauna karshe dai magazanci mafi inganci bai halatta ba na'am na'am ai sunanta sallah sallah sallah ce sallah sallah ce abin da ke lalata nafila shi ke lalata farilla abin da ke lalata farilla shi ke lalata nafila duk sunan sallah in dai sunan ta sallah to batan hausa babu ya zai zama larura in ka ga dama bayan ka yi wannan ka faɗi kai ma Allah sujada ba cikin sallah ba kai ta addu'an ka da hausa sai Allah ya ansa maka ba sunan ki ba to na'am an same shi da yawa a ba a cikin larabawa ba ka ce dai a cikin sahabbai ai su yi wannan lissafa su su haibin rubi su salman farisi su abdullahi bin sallam su bilal dukkaninsu ba larabawa ba ne ba ma sa jin larabcin kawai su ma sun zo kasan ne kawai suka ansa musulunci kuma suka koyi larabci suka ci gaba da yin sallarsa haka babu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ba zai iya ba kai mai la ilaha illallah da sauransu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar in yazo ruku'i yayi in yazo sujuda yayi wajen tsayuwa ma yayi kafin ya iya karatu sai bai ce ba kai da yaranka ai manzo Allah ya fi kowa fasaha ina ganin ya fi kowa kuma iya bayani a gane ko kuma shine wanda Allah ya sani wa anzalna ilaykal kitaba tibyanan likulli shay'in mu ne muka baka littafin nan ta bayanan da kulli shai mai bayanin komi da komi shi ko shakka babu wannan da shi ne kan mu yanzu karatun namu kuma ya tsaya nan to jama'a kun dai ji Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa in an yi ada sai a tuba Allah mai karɓin tuba ne ya gafarta insha Allah in an tuba taubatan nasuha inda yace faqamna an yutajaba lakum ya ce a bikasar mimi wa fatiha ai jadirun wa qadir duk ɗaya ne shi ya fi dacewa an samu ku addu'an ina fata an gane a nan lamba ta hudu malam ya fuskanta lamba a nan ta biyu ta hudu ya ce muslimu abu awana iba muslim da abu awana suka rawaito wannan hayu mutlaqun yashmilu maktuba wan nafila alhaji musa kaji an saka hanin nan da aka yi dangane da yin magana da yin yaren larabci to mutum ya riƙa karanta ƙur'anin nan a cikin sujuda to ɗaya ne sallan nafila ce ko sallan farilla wa amma ziyarat ibn asakir amma ƙarin da ibn asakir ya kawo na cewa fa amma salatu fa qawwa fala junah amma sallan nafila ba laifi a iya yin haka fa hiya shazzatul munkara riwaya ce shazza ko munkara wa qad wa qad a'allaha ibn asakir fala yajuzu al-amal biha shi kashi ibn asakir ya soki wannan riwayar da ya kawo da cewa riwaya ce munkara saboda haka bai halatta a yi aiki da wannan riwaya din jama'a an gane ko ما da gaba da cewa al-i'tidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi daidaituwa a cikin ruku'i da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sa kuma kana sallallahu alaihi wasallama yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i qa'ilan sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana dago bayansa a cikin ruku'i qa'ilan yana mai cewa sami Allahu liman hamida wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa amma fa yayin da yake dagowa daga ruku'i kaga dauka sai ka taso sai ka taso kaje kace sami Allahu liman hamida a abin da ake so shine yayin da kake dagowa kace sami Allahu liman hamida yayin da kake dagowa daga ruku'i ne ba wai sai ka miƙe tsaye cak sannan kace sami Allahu liman hamida ba وأمر بذلك المسيء, المسيء صلاته كو النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر شيء ميمون نسلم سليه هكا فقال له يجير شيء لا تتم صلاة لا تتم صلاة لأحد صلى باتا تبتش كوا وانا تيدك من الناس دك متاني حتى يكبر حتى يكبر ثم يركع سنن يركوي ثم يقول سنن يتي سمع الله لمن حمده يشي سمع الله لمن حمده ألا يجون يقول متى حتى يستوي قائما حتى يميت إليه نفت أن قال كنان زي فارفة إياه إلا يجي ركوي سمع الله لمن حمده zuwa lokacin da zai tsayu shak wannan sami Allahu bin hamida ta kare daga nan kuma sai ce rabbana wa lakal hamd وكان إذا رفع رأسه يا كتن شيء إذن يدك كنسا استوى منظور الله يكن ديدي تأطعي حتى يعود حتى يعود كل فقار مكانه حتى قوة كفا تقوم إلا تكي إذن يتاسو لك ركوئي يكن فيا حتى قوة كفا تقوم إلا تكي ثم كان يقول وهو قائم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance yana faɗi yayin da yake tsaye rabbana wa lakal hamd yanzu Allah ka ce rabbana wa lakal hamd ubangijin mu lallai dukkanin godiya ta tabbata gare ka an gane ku wa amara bi dhalika kullu musalli kullu kullu musalli annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarci dukkanin mai sallah mu'tamman aw ghairihi a matsayin mamu ne wanda yake bin liban a baya ko waninsa faqala manzo Allah yake sallu kama ra'aytumuni usalli ku rika yin sallah kamar yadda ku gani ma ina yin sallah wa kana yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa innama ju'ila al-imamu liyutamma bih sai dai kai an sanya liman ne domin ai koyi da shi a cikin sallah wa idza qala idan liman yace sami'a Allahu liman hamidah فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده كما تقول اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم ألا زي جيمك ونن يسمع الله لكم ألا زي جيمك ونن أبن كفلا فإن الله تبارك وتعالى domin Allah wanda albarkatu sun yawaita gare shi kuma madaukaki ya ce قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يا فدي أكن هرشا النبي صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ألا ياجي وند يبودي مثلا لكن سمع الله لمن حمده ألا ياجي وند يبودي مثلا duk mun yi bayanai abin da yake faruwa yanayin ittisali tsakanin ruwayoyi wanda riwayan ta zo da rabbana wa lakal hamd wannan ta zo da allahumma rabbana wa lakal hamd sai ya dauko wannan riwayar sai ya hada ta da waccan da sai ya tada jumlan gaba ɗaya zanto Allahumma rabbana wa lakal hamdu shi yasa zaka ganin irin wannan baka da ake sawa din ma'ana rabbana wa lakal hamdu riwaya ta zo da shi wata riwaya kuma ta zo da Allahumma rabbana wa lakal hamdu tunda anan ba yana son ya bayyana maka bambancin tsakanin su bane ana son a nuna maka abin da yake faɗi ne sai aka ɗauko Allahumma sai aka sata a cikin wannan sai ta zanto Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allah ya zama la ya gani wa alaikum salam Na'am. Eh. Mm. Eh. Na'am. Anan kasa mala yace tambihul. Wannan hadisi yace rawahu Muslim wa Abu Awana wa Ahmad wa Abu Dawud. Sai yace tambihul ga wani fadakarwa. Hadha al-hadith wannan hadisi da muka karanta لا يدل على أن المؤتم لا يشارك لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده wannan hadisin ba yana nuna cewa mamu ba zai yi koyi tare da liman shi ma ce sami Allahu liman hamidahu bane ina fata an gane kada mu dauka cewa liman ne kadai zai ce sami Allahu liman hamidahu banda shi mamu ina fata an gane كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد kamar yadda hadisin baya nuni akan cewa shi ma liman ba zai ce rabbana lakal hamdu ba ina fata an gani in anna alhaditha lam yusaq li bayani ma yaquluhu al-imam wal mu'tam fi hadha ar domin wannan hadisin ba ya zo bane yayi bayanin abinda mamu ke fada da abinda liman ke fada a cikin rukuni hadisin ba wai ya nuna sai bayani bane cewa sami Allahu liman hamidahu sai liman ce kadai ba rabbana lakal hamdu tamamu bace kadai ina fata an gane bal hadisin ya zo ne bayanin cewa zikirin da ake a cikin bayan tasowa tsakanin tasowa daga ruku'i zuwa daidaituwa shi zaka ce sami Allahu liman hamida sannan ka ce rabbana lakal hamdu ina fata an gane malam ya ci gaba da cewa balli bayani anna tahmid al-mu'tamma innama yakunu ba'da tasmi' al-imam wannan hadisin ya zo ne yana bayanin cewa wannan godiya da shi mutum zai yi wannan godiya da bawa zai yi yana nuni ne akan cewa zai zo ne bayan liman ya ce sami Allahu liman hamida ina fata an gane kenan kai ba za ka ce koyi ba sai liman ya gama cewa sami Allahu liman hamida sannan kai ma sai ka ɗago kanka kana mai cewa sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd kamar yadda ya zo a cikin riwaya ina fata an gane wa yu'ayyidu hadha abin da ke karfafa wannan kuwa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu tahmida wa huwa imam annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan faɗi wannan tahmidin rabbana wa lakal hamdu ya kasance yana faɗin sa الهال كما شيء الإمام وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم هكذا نجم قللير مغنى النبي صلى الله عليه وسلم ليتي صلوا كما رأيتموني أصلي كي صلى كما يدك كغني إنا يصلى يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام تللي وأننا هو كنت سوى شيما ما موزي فدير أبن لمن كي فدينه كالتسميع وغيره kaman faɗin sami Allahu liman hamida da wani sami Allahu liman hamida hudu shi duk abin da liman ya faɗa kai ma mamu kana da daman kai ne ka faɗa wal yata'ammal ma la yata amma alura wal yata'ammal hadha ba'd al afadil alladhina raja'una fi hadhihi al mas'ala ma la yata lalle waɗanda suke mana raddi suke ja in ja da mu akan wannan mas'alan lalle ya kamata su kiyaye wannan abin da na kawo a wannan wuri sai ce fala'alla fi ma zakarna ma ya ƙana ila a cikin abin da muka kawo akwai abin da zai sa a saki a saki wancan raddi da ake yi ko wancan hujjoji da ake kawo akan cewa lallai mamu ba zai faɗi irin abin da liman yake faɗi ba kenan da liman zai taso ce sami Allahu liman hamida sai a ce a kai mamu ba ka da daman ka faɗa haka don wannan hadisin yana nuna cewa wannan shine abin da liman kaɗai zai faɗa amma ai manzo Allah ya sallu kama ra'aytumuni usalli manzo Allah yana yi ko baya yi shikenan kai ma sai kai liman ya ce sami Allahu liman hamida kai ma dama sai ya gama miƙewa sannan kai zaka miƙe ai ko ya gama miƙewa ce sami Allahu liman hamida ba a san da tsarin ya miƙe din nan sai wannan sami Allahu liman hamidahu din ta yanke sannan ba ke san ka dago bayan ka idan ka dago bayan kafin ya gama sallah ta lalace ina fata an gane sallah tare da shi na ai wannan halin saboda me ka zama sa'al liman kenan yayin da yake miƙewa ke cewa sami Allahu liman hamida kai kuma ka kawo miƙewa wa ya saka jama'a an gane kuwa ka'ida shine sai liman ya gama aiki duka sannan mamu shi ma yake yin aikinsa za mu zo je ruku'i ku je daga cikin sahabbai akwai wanda suke bayanin cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruku'i ba wanda zai tafi ruku'i ba wanda yake lankwasa bayan sa ya bi shi har sai ya daidaita a cikin ruku'in sa sannan mu bi shi haka nan idan zai yi sujada babu wanda ke lankwasa bayan sa ya bi shi sujada har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama yin sujada sannan mu bi shi wai ashe yau sallama akwai garan bawul kenan da yawa dan da yau wallahi ba ma yin haka liman na tafiya su jira yanzu muna ƙoƙarin bin shi to ka'ida sai yankewan Allahu akbar da liman ke cewa ta gama tukuna sannan kai zaka lankwasa bayan ka bi shi amma ya ce Allahu akbar kai kuma ka bi kafin ya gama matsala ta faru a an ce innama ju'il imamu li yutamma bi fala takhtalifu alayhi a wata riwaya kada ku saba wa liman kenan yayin da ya haka kai ma haka ya kamata kai Allah ya sa mun gane Allah ya ba mu ikon gyarawa an gane ko wannan shine karatu wa alaikum salam mene zaka ji yadda zaka gwadi zaka faɗi ne gwargwadon yadda zaka ji yadda kanka ka gane zaka faɗi wannan ne gwargwadon yadda kai zaka jiyar da kanka kenan ba a sirrance ake yi ba dan da a sirrance da ba a ji manzon Allah yana yi ba jama'a an gane kuwa kun san wasu suka zo sallah gum suke yi sai daga mutum kawai yana bakin shi ma motsin ma dai to kun ga akwai gyara da yawa an gane ko kowane gaba ana son a gabacin ka yana motsawa kana faɗin abin da aka ce ka faɗi a cikin sallah wannan shine abin da ya dace da sunna insha Allah ta'ala a'a na fahimci na fahimci bayaninka kuma gaskiya ne abin da yake faɗi jama'a gaskiya ne limamai sai an ji tsoron Allah an gyara ka'ida ka'ida ta ruku'i shine ba mun karanta ba yanzu ashe wannan ina ganin ai ya kamata ya zanto an ɗauki wannan karatu kan kama aiki da shi mun faɗi cewa daɗe wanda yake yi a cikin ruku'i kwatankwacin daɗe wanda ya tsaya na karatu karanta fatiha da sura ina ganin ko kafin a ce liman ya karanta tsayi wanda zai ya yi sujada kafin a ce ya karanta fatiha ina ganin ko in ya yi ruku'in nan ya cika ruku'in shi ya gama cewa Allahu akbar ya daidaita sannan ka bi shi ina ganin ba zai dago ba ko da ko fatiha ne misali idan kaga irin waɗannan gaskiya gaskiya da yawa wanda ba fahimci addini bane kuma addini ba a kula da tsufan mutum duk tsufanka ba ruwan addini tsufanka tsufa shi ne nan kawai wanda ya bi Allah ya bi manzon shi ne nan tsohon kirki kuma shi ne yaron kirki kuma shi ne mai jin tsoron Allah amma ka ce wai shekara nan muna yin sallan da Allah waɗannan yaran da suka zo suna ta wani maganganu su sun fi mu sanin menene mu da muka gaje muka ga yau idan ruwan Allah da ganin jinka da ganin yanka ka girma ubanka ne baka girme shi ba na'am yanayin ba matsala malam yadda namiji ke yin sallah kan ke yin sallah ba bambanci a ko ina yadda namiji ke yin sallah haka mace ke yin sallah ai mun karanta a baya a'a azurtawa mace ta bayyana karatu in ta ya asirce to da yawa da cikin malamai fiqh sun yi bayani akan wannan sun ce wai ta yi asali saboda murya ta al'aura ne magana mafi inganci murya mace ba al'aura bane yayin da ke yin sallah ba al'aura bane to wace ta kwakwasa wani kwakwasa kuma za a cikin sallah a gaban Allah wai misali dadin murya kuma na karatun qur'ani dama mun karanta a baya manzo Allah ce laysa minna man lam yataghalla bil qur'an kowa ne shi ko shekara dubu yayi a duniyar nan ya zamto baya karanta qur'ani yadda Allah ya so ka wallahi Allah baya so kuma ba zai karba ba an kawo ka'ida haka ne ko manzo Allah ya ce ku rika rera sautin ku da alqur'ani mata yadda namiji ke yin sallah haka mace ke yin sallah wannan shine abin da ya fi dacewa a sunna amma idan muka koma littafin fiqhu za mu ji ana faɗin irin waɗannan abubuwan ko irin sai iziyya risala muktasar da sauransu za mu ji duk akwai waɗannan fatoyi da malaman fiqhu suke yi amma gaskiya ba shi da goyon bayan hadisai ingantattu abin da ke da goyon bayan hadisi ingantacce shine yadda namiji ke yin sallah kamar ke yin sallah kwarai da bayyana wajen tsayuwa yadda namiji ke tsayuwa ka tsaya yadda za ka yi jinsu isra'a a sallah ka za ta yi yadda za ka yi kabbu haka za ta yi yadda za ka zauna tsakanin ruku'i da sujudan haka za ta yi ba wani bambanci a ce su hada kafa su yi menene duk wannan duk wannan wani abu ne wanda malamai daga baya sun yi bayani sun gane cewa gaskiya musamman kana karanta fiqh sunna ko karanta littafin sahihu fiqh sunna za ga duk waɗannan ababen an kawo su za a kawo malamin fiqh a ce mazhaban kaza sun tafi akan kaza mazhaban kaza sun tafi akan kaza ga dalilin su ga dalilin waɗannan sai a kawo abin da yake tabbatacce a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a an gane kuwa na'am wa alaikum salam a'a nan ma mun karanta a baya alhaji baya nan ne bayanan ne amma alhaji idan liman na karatu a bayyane abin da ake so bayan ka yi wal istiftahi sai kai gum abin da ake so ka saurari qira'ar da yake yi kai ma ka rika yin tuntuntuni kana hararo ma'anonin waɗannan ayoyi saboda sallan na kai maka sai maka dadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ana bin liman a cikin karatun da yake komai ya dimriya su kuwa saka ce in wannan karatu dai ba dama ne yau kan sai na bi to ka saba wa annabi jama'a an gane ko alaji an gane na kuskure suke yi sai ya faɗa musu cewa abin da suke kuskure su gyara jama'a an gane ko wanda matar shi ke yin haka sai ya faɗa mata kuskure ya ki gyara eh kwarai kuwa to kai ma kai ma da kake sallah ka kadan ka daga murya ka damu kowa an ce ka bayyana karatu kawai ka bayyana gwargwadon yadda zaka ji da kanka illa iyakar ta kenan haka nan ita ma yadda zaka yi haka mace za ta yi to mace na yin sallah a ɗakin ta da Allah wa take biyarwa ku faɗa mu ƴaƴanta ko mijin nata ko kaninta ko yayanta wa Allah ta'ala ya balaga ta katab mala yace wa allala al-amru mala yace man sha'a ziyarati ziyarati al-ibtila wanda ke son karin bayani da zurfafa bincike akan wannan falyuraji risalat al-hafiz as-suyuti yaje ya karanta risalan hafiz as-suyuti littafin shi a wannan matsalar mai suna dafa'u tashni' fi hukm at-tasmi' shine wannan littafin ne cikin littafin alhawi lil fasari Allah ta'ala ya mana gamu na kasa malaki wa allala al-am wa allala al-amr bidhalika fi hadithin akhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo dalilin da yasa za a yi wannan a hadithin da ya gabata bi qawlihi da fadin sa da yake cewa fa innahu man wafaqa qawluhu qawlul malaika domin dukkanin wanda fadinsa ya zamto yayi da na mala'iku غفر له ما تقدم من ذنبه Allah ya gafarta masa abin da ya gabata da zurbansa fadin sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu idan ka fadi dalilin da yasa kace ka fadi idan ka fade shi daidai to Allah ta'ala ya zanto ya sanya wannan abin ya dace daidai lokacin da mala'iku su ma suke cewa rabbana wa lakal hamdu to Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka gaba daya an gane ko wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadha al-i'tidal annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa yayin wannan daidaito da yake yi ala al-wujuhi al-mutaqaddimah akan fuskokin da muka ambata a baya fi takbiratul ihrami a wajen yin kabbaran harma wa yaqulu wa huwa qa'im sai ya ce alhali yana tsaye kama marra anifan kamar yadda ya gabata a baya ya ce me awwalan rabbana walakal hamdu thaniyan wa taratan yaqulu wani lokaci yakan ce rabbana lakal hamdu babu wadin kawai ka ce rabbana lakal hamd an gane ku sannan na uku da na hudu kuma wa taratan yadhifu ila hadhain lafzain qawluhu wani lokaci yana hada waɗannan lafazan guda biyu gaba ɗayan su sai ya ce mene ya ƙara da mene Allahumma an gane ku kenan ko dai ka ce rabbana wa lakal hamd ko ka ce rabbana lakal hamd ko ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ina fata an gane ko ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu kowanne kai yayi abin da ya fi alkhairi shi ya tanawwu tanawwu wani lokaci kai wannan wani lokaci kai wannan shine abin da ya fi dacewa ga bin sunna tunda shi ma annabi da ɗaya yayi da ɗayan za a kawo mana an gane ko mala yace wa kana ya'muru bi dhalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin umarni da wannan fa yaqulu yana cewa idza qala al-imam sami'a Allah liman hamida idan liman yace sami'a Allah liman hamida fa qulu Allahumma rabbana lakal hamd ku kuma ku ce Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu lalle yadda al'amarin yake man wafaqa qawluhu qawlul mala'ika dukkanin wanda fadinsa ya dace da faɗin mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambihi an gafarta masa abin da ya gabata da zurbansa gaba daya wa kana taratan yazidu ala zalika wani lokaci ya manzon Allah ya kasance kan ƙara akan haka imma ko dai ya ce khamisan abu na biyar kenan kenan bayan ya taso daga ruku'i ya ce sami Allahu liman amida ya tsaya ya tsaya sai ce rabbana walakal hamdu sai yake karawa da waɗannan abubuwan da zamu karanta yanzu jama'a an gane kuwa ba wai a cikin ruku'i ake karanta abin da zamu karanta yanzu ba hakan yi su ne bayan mutum ya dago daga ruku'in ya daidaita a tsaye cak sai ya hada da wannan wani lokaci annabi yakan ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du bayan ya taso daga me daga ruku'i سادسا نشدا كوكما من الله يشي ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ونلوك شيء من الله كفت ونا وتارة يضيف إلى ذلك قوله ونلوك شيء كان كارا أكم ونا فدنا تسيشي نبقي شيء نسيشي أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد جماعة من أيكوا إلى ما الله تعالى لا تدم وتارة وذلوك شيكما تكون الإضافة كارن ديكي أتنوانا ذكر يكن شيء ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنية بسجرة هنا أي فريقها to kaga mu limamai ku ji tsoron Allah a jamu da kyautatawa ko a jamu da kyautayi kada an taso kuma rabbana walakal hamdu kafin ka ce ma hamdin kasiran an wuce an koma sujada kaga kusa ka babu akwai wani nau'i na tauye mutum wannan lada da baya samu na'am eh ba za a damu da mamu ba me yasa ba za a damu da mamu ba shine shi mamu ai sai da liman yayi da shi kuma in ya ji haushi gobe kai ya dawo ko alaji ka zo daga kai sai liman ku kafaran ku sallan ku biyu ku tafi ku gida ya da su ya da su alaji su ma in sun ji yanzu za su gyara insha Allah sun ji karatu alaji za su gyara gaskiya ne akwai waɗannan ko shakka babu wani ya zo ya tsaya kawai shi ya shigo masallaci na fada ma ba zai yi ba in saura minti biyar ne zai tsaya kyan a minti biyar nan shi dai abin da ya matsi liman ya zo a yi sallah kawai tafiye shi kun ga wannan hasara ce ka'ida in ka shigo masallaci ana sai ka ce ka yi tashi masjid matuƙar akwai ɗan minti uku hudu za ka zama ka kake masjid din kafin a zuwa tsaye sallah jama'a an gane ko wani lokaci yakan tsara da wannan wannan addu'ar tashi وتارة يقول ونلوك تشيكمينا شيوا لربي الحمد لربي الحمد يكرر ذلك ونلوك تشيكوا لربي الحمد لربي الحمد ينا ميمي تونا حتى كان قيامه نحوا من ركوعه هل يزمتو تأيوسا تازمتو قصا ديوان تأيوسا ديوان دياتي الذي كان قريبا من قيامه الأول وأن يا قصي ديدي دي وأن تأيوسا تفرقوا وكان قرأ فيه سورة البقرة أولا لغة فبقرة يكرنتا أما لي ركوع يتشوى لربي الحمد لربي الحمد سيد يدئي وان كسنك كرنتا سورة البقرة دي gaba ɗayan da tun daga farko haka shi i a sallan dare alaikum salam shi ne muka ce bayan ka dago daga ruku'i kowace sallah ko nafila ko farilla a'a na ce ko ta nafila ko ta farilla duka mutum zai riƙa yin waɗannan addu'o'i din an gane ko abinda addu'ar ke cewa shine mil as-samawati mai cika sammai wa mil al-ardi ma'ana albarkocin shi ya cika ina godiyan nashi ba ka ce rabbana wa lakal hamdu ba Allah dukkanin godiya ta tabbata gare ka to wannan godiyar mil as-samawati cikin sammai wa mil al-ardi da kuma cikin kasai gaba daya wa mil amashi ita min shay'in ba'du da kuma mai cika dukkanin wani abu da ka so bayan wannan ma an gane ko ko kuma mil as-samawati godiya mai cika sammai wa mil al-ardi da kuma cika kasai gaba daya wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu wa min ama shi'ta min shay'in ba'du da kuma dukkanin cika dukkanin wani abu da yaso bayan wannan din ma ko inda yake cewa ahla sana'i wal majal Allah kai ne kai ne abun godiya kai ne ma'abocin yabo da kuma girma la mani alima a'taita Allah ba mai hana abin da ka bada wala mu'tiya lima mana'ta ba mai iya bada abin da ka hana wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddi ma abocin wadata ba zai taba tsira ba tsira a gare a wajen ka take ina fata an gane har ma lai sauka man lamba anan kasa ta uku ne yake cewa bil fathi ala sahih wa huwa al hadd wal uzma wa sultan ai Allah shine wanda yake da ma'ana shine rabo kuma shine girma na Allah da kuma kafita mulkin sa la yanfa'u zal ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد ما أبوتن سام ببربو الدنيا ندوك يا رآية والسلطان دملكي منك ذكا ننسى دك غريك أكي سامو فأي منك حظه دك ورنك أني أكي سامو وأنن أباري أي لا ينجيه حظه منك wannan tarin ƴaƴa da tarin kuɗi da kake da shi ba zai taɓa tsiratar da kai a wurin Allah ba Allah shine mai ba da tsira wa inna ma yanfa'uhu wa yanjihi al'amal salih abin da zai tsiratar da mutum kuwa shine nan aiki na gari jama'a an gane ko shine ma'anan wannan ko kuma ya ce mil as-samawati wa mil al-ardi godiyan nan cikin sammai da kasai da wa mil amashi ta min shay'in ba'du da kuma cika dukkanin wani abu bayan waɗannan ahla sana'i wal majad kai ne ma abocin yabo da kuma girma a haƙƙu ma ƙawalar abdu wannan shine mafi cancantan abin da bawa ya faɗi wa kulluna laka abdu dukkanin mu bayin ka ne Allahumma la mani alima a'taita Allah babu mai hana abin da ka bada wa ma mu wala mu'ti lima mana'ta ba mai bada ba mai bada abin da ka hana wala yanfa'u dhal jaddi minka al jaddi sannan ma'abocin rabo ko ma'abocin dukiya baya taba samun tsira a wurin ka tsira yake ashiran na goma yakan ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam in ya taso daga ruku'i yakan ce hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi yakan ce wannan bayan ya taso daga ruku'i ya ce rabbana wa lakal hamdu sai ce hamdan كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ونلوك تيكينا يكن شيء يكن شيء حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونلوك تيكما يكن شيء حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى an gane ku abin da kake cewa shine hamdan kafiran godiya mai yawa tayyiban mai kyau mubarakan mai tarin albarka fihi a cikinsa mubarakan alaihi mai albarka ne a kansa kama yuhibbu rabbuna wa yarda kama yadda ubangijin mu yake so kuma ya yarda qala hu rajulun kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallama wani mutum ne ya karanta wannan wanda ya kasance yana yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع من الركعة bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa daga kan wannan raka'a wa qala yace sami Allahu liman hamidahu yace sami Allahu liman hamida falamma sarafa yayin da manzon Allah ya idan da sallah qala sai yace da shi man al mutakallim anifan wai wane ne yayi magana dazu ma'ana bayan ya ce rabbana wa lakal hamdu shi wannan sahabin sai ce hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi ko hamdan kafiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda manzo Allah ya ce wane ne ya faɗi wannan maganan a baya dazu ana ya rasulullah فقال الرجل سيمة من يشي أنا يا رسول الله يا من الله ني نفدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منظم الله سي لا من جن الله ثبت أجريش يجي لقد رأيت بضعة بضعة وثلاثين ملكا للي ناقب ملائكو ثلاثين وانا أبو يبتدرونها أيهم يكتبها أولا سنا رجي رجي kowa yana yana son shine zai rubuta wannan takaddan wannan kalmar da ya faɗa a littafin da zai je kai wa Allah mala'iku talatin da wani abu domin bid'u daga biyar zuwa sama an gane ku shine bid'u kenan mala'iku kusan talatin da biyar har da kusan talatin da bakwai haka su suka zo kowa ne yana ƙoƙarin yana rige-rige kowa yana son ya rubuta wannan zikirin ya je ya kai wajen Allah saboda an bato ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake sansa ina fata an gane kuma ina ganin insha Allah ta'ala mun kawo gabar da za mu tsaya ko idan mun zo karatu mai zuwa na sati mai zuwa insha Allah ta'ala dukkanin waɗannan ababe da muka karanta akan ruku'i za mu karanta su kuma za mu nuna su a aikace insha Allah yadda mutum ya kamata ya yi yayin da ya je ruku'i da daɗe wanda ya kamata ya yi bayan ya ɗago daga ruku'in kuma me zai faɗa dukkanin waɗannan ababai insha Allah ta'ala in Allah ta'ala ya kaddari rayuwar mu ta kai sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu zo mu karanta wa alaikum salam na'am abin da ke faruwa shine ita kabbaran harma abin da ake bukata dama mutum ya zo ya tsaya sannan ya kabbaran yana da nutsuwa an yi magana ko akan cewa sai mutum ya daidaitu sannan zai kabbaran harma amma a halin da mutum ya shigo ya samu liman yana hali ya rukuni idan ya samu dama abin da ake son ya yi yana shigowa sai ya zo ya sahu sai ya ce Allahu akbar ya kabbata sallah ya kabara sai ne fara Allahu akbar kabar zuwa mene zuwa rukuni wasu malaman suka ce eh idan da zai zo kuma ya fita liman a cikin rukuni ya iya yin takabiratul ihram na shiga sallah ya ce Allahu akbar ya tafi rukunin kawai wancan kabbara ta zuwa ruku'i din ba wajibi ba ce saboda haka wannan kabbaran harmin da ya ta ɗauke masa wannan kabbaran ta zuwa rukuni an gane ko wannan shine abin da ya tabbata a sunna amma hadisin da imamu bukhari ya ruwaito hadisin sahabi mai suna abi bakarata kusa akwai abu bakari sannan akwai abu bakarata ko ba mace bane kaka ji an ce bakarata ka ɗauka mace ce to namiji ne a hadisin abi abu bakarata ya shigo masallaci sai ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin yin sallah ya yi ruku'i da ya zo kafin ya shigo sahu sai ya yi ruku'i a baya ina fata an gane bayan an dago daga ruku'i sai ya taho ya shiga cikin sahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi da sallah mun karanta hadisin baya manzon Allah ya ce ni fa ina ganin ku a bayana saboda haka ku rika cika ruku'i kuna cika sujuda haka ne ko a wannan lokaci bayan abi bakar ta yayi bayan an yi da sallah sai manzon Allah ya ce wane ne wanda ya zo ya kabbara a bayan sahu abi bakar ta yace ni manzon Allah ya ce mai zadaka Allahu hirsan wala ta'ud Allah ya tsara maka kwadayi na sabon lada amma kada ka sake larabci ne wasu malamai ka ce a'a ba wala ta'ud bane wala tu'id kada ko wala ta'ud kada ka kirga wannan rakan a matsayin wanda ka samu a tu'id kenan wala tu'id kada ka kirga wannan rakan a cikin wacce ka samu wasu ka ce a wala ta'ud wannan rakan ba za ka kada ka sake yi wannan aikin da kai kada ka sake yi shi ko wala tu'ad duka malamai sun ke yin bayani amma dai abin da yazo wala ta'ud kada ka sake kenan daga wannan lokacin yayi wannan amma manzon Allah ya ce mai kada ya saki abin da yafi dacewa an kawo masallaci ka samu liman yayi ruku'i sai ka shigo masallaci abin da ake so shine wasu malamai suna ganin zaka iya yin kabbara idan kai kabbaran kai ruku'i ka zo ka shiga cikin sahu jama'a an gane ko wasu malamai ko suna ganin a'a sai ka zo ka isa sahu tukuna domin da yawan wasu zaka wani zaka ana sallafa a nan shi ya zo daga bayanin sai zo ya kabbarta anan to manzon Allah ya ce la salata babu sallah li munfarid khalf as-saff babu sallah ga dukkanin wanda ya sallah shi kadai a bayan sahu duk wanda ya sallah sallah wata irin ibada ce wacce farkon ta yana alaka da karshe dole idan farko da farkon zai yi kyau karshen ya lalace tayi da farkon zai lalace kuma karshen ya yi kyau tayi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata li munfaridi khalf as babu sallah ga dukkan wanda ya sallah shi kadai a bayan sahu kenan idan ka zo ka yi kokari kada ka damu da cewa raka'a ta wuce ka ka zo ka shiga sahu kai sallar ka saboda duk mutumin da ya samu ko tun ya ka samu larimin za a rubuta maka menene matsalar ka da har za ka zo ka saba wa sunnar annabi zanto sallar ma kuma kai aka sai ne kawai ka tashi ina fata ka gane shi ne abin da ya fi dacewa a sunna shi ne abin da ya fi dacewa a sunna ina fata an gane saboda wancan manzo Allah ya ce mai wala ta'ud kun ga shi ya aikata amma manzo Allah ya ce kada ka saki ke ne halatta wani ya zo ƙara yi ina fata an gane Allah ta'ala ya latar da mu wa alaikum assalam na'am gaskiya wannan bale wa ana ala zalika min ash-shahidin bata inganta ba daga baki annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ce take bayanin cewa wai in aka karanta aka ce alaysa Allah bi ahkamil hakimina sai ka ce ni sai ka ce wai bale wa ana ala zalika min ash-shahidin gaskiya wannan hadisin ƙarya ne zai tabbatar da wannan saboda haka wannan ba a hujja da shi a cikin addini ina fata an gane sunan abin da suka yi kuskure an gane ko domin da yammu wani ya ɗauka kawai hadisi to yau shi za a ce wani hadisi da ifi har da wanda ifi wani shi a wurin shi haka yake gani babu laifi shi a wurin shi amma gaskiya ba a faɗin haka kamar yadda ake sallah ne ma me ahalari ya kawo cewa idan aka ambaci sunan annabi muhammad kace sallallahu alaihi wasallam ko a cikin sallah ne gaskiya wannan bai inganta ba ba shi da hujja ko goyon bayan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce ba shi da goyon baya na aikin salaf na aikin su sahabbai ba a taɓa samu wani sahabi an zo ana yin sallah aka ce muhammadun rasulullah ya ce sallallahu alaihi wasallam ba ba a taɓa samu a cikin sahabbai saboda haka in ma kana yi kana bin na mai ahalari gaskiya wannan kuskure sai a daina sannan suratul qiyama ita ma haka ne ai mun yi bayani a baya ko aka ce subhanaka fabala idan aka ce alaysa allahu أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى سيكا تبيني سبحانك فبلا أما وانا أنا كان تاشي يا عندك تلاو قرآني با يا عندك تكين صلى با an gane ku idan ba a samu manzon Allah yana faɗi a cikin sallan ba da an samu yana faɗi kuma da za a kai mana cewa tabbas wata rana an yi sallah manzon Allah ya ce kaza da kaza da kaza ina fata an gane dukkan waɗannan wasu ƙananan abubuwa ne waɗanda yawanci ba mu san hukunce hukuncinsu ba ko mukan yi nauyin baki wajen tambayan malamai waɗanda suka sani saboda da yawa yau yanzu an jina amfani da fiqhu mujarradin fiqhu kawai kace karanta fiqhu ana cewa wa kaza wa kaza wa kaza an ana karanta fiqhu ne muqaran ya kawo kaza sai shi saboda hadisi kaza ya kawo kaza sai shi saboda hadisi kaza ko saboda ayan qur'ani sai kaza wannan shine abin da yafi dacewa da sunna insha Allah ta'ala abin da na faɗi daidai Allah ya sanya tare a cikin larar da kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana gaba daya وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك